السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى الشركة في الضحايا وعم كم تذبه البقرة والبدنة abinda unwanin babi ya fada ce a sharikatu fi dhahaya wai mai kenan a cikin me to sa'an nan kuma ba a ce za a yi tarayya ba ba ce ba za a yi ba sai kuma ya ce wa an kam tuzbahu albakaratu wal badana wai mai kenan rakumi da rakumi da da sa mutum nawa za su za su shiga ciki to mana an tabbatar da cewa akwai sharkan kenan akwai tarayya kenan in ba haka ba ina ma'anar wannan tambayar mafhum to abinda malamai suka ce shine halal baji imam albaji almaliki kusoshin malikiya kenan shi yace ikhtalafa nasu fi zalika malamai sun kari juna ilimi a cikin tarayya a cikin layya wa mazhabu malik mazhabin imam malik أنه لا يجوز في الهدايا الواجبة ولا الضحايا أن يشترك جماعة في الأضحية أو البدنة فيشترونها بالثمن المشترك ثم يذبحونها إمام مالك يتي بايا حلتا أتكين هدايا قوليا أي تاريا كاكاو ربونكا na kawo mu bakwai saboda sa ko rakumi ya ce shi ba zai ba ba a yin haka to ya za a yi imamu malik ya ce in mutum ɗaya sai rakumin ko nawa ne ya ce ya shigar da wane wane da niyyarsu shine wannan ya yi amma kowa ya kawo kuɗin shi ai watan da ai mai kenan to wannan ce shi wajen shi la ya juzu fa amma hadiyu tatawwa amma hadaya ta tatawwi فالمشهور anhu. annal ishtiraka fihi ghairu ja'iz yace abin da ya shahara ma wajen malikiya tarayya a ciki ma ghairu ja'iz ba halatta ba baya yiwa wa haka alqadi abu alhasan wa haka alqadi abu alhasan annahu ruya anhu anna zalika yajuz aka ce a wata riwaya in hadaya ce aka ce da tatawwi ya halatta wajen imamu malik wa ya juzu inda malik to abinda imam malik ya bada izini shine ya halatta an takuna al-udhiyatu li rajulin wahidin fayadhbahuha anhu wa an ahli baitihi wa man fi iyalihi wa ya halatta ka yanka rago ko sa ko rakumi ka ce da kai da iyalan da ke gidanka duka baki daya ko mutum nawa ne ya halatta wa in kana aksaru min sab'a ko da iyalan naka sun fi mutum bakwai ne an gama da mazhabin malikiya kenan ko wa qala abu hanifa imamu abu hanifa yace yajuzu an yashtarika sab'atun fi thamani al-hadi wal udhiya thumma yadhbahunaha idza kana kullu wahidin minhum qasada al-qurba fi dhabhihi yace ya halatta kowa ya kawo kudi ayi tarayya a ciki a saya a yanka amma fa da sharadi kowa ya zamana ibada ya so yayi zai layya zai hadaya zai war abin da zai yi amma wannan zai layya wannan zai hadaya wannan kuma a'a nama yake so ya ci kawai ya ce a'a shi su duka sun hadu kan cewa aikin ibada za su yi an fahimta wa in kana wujuhan mukhtalifa ko da a ce niyyar su ta sha bamban wannan layya zai yi wannan hadaya zai yi wannan kafara wannan kaza kaza kaza to duk tunda ibada ce ya halatta مثل أن يلزم أحده أن يلزم أحدهم جزاء الصيد wani ya shiga laifi na jaza'u saidi zai yi ibada ce ko ba ibada ba wa yalzamu al-akhari na wa yalzamu al-akhar fidyatu adad wannan shi kuma abin da ke kai shi fidyatu aza fa in kana minhum man la yaqsidu al-qurba wa inna ma yaqsidu al-lahma lam yujzihi zalika in ya zama na wannan na da niyyar wannan na da ibada da ta haukan shi aka ce yayi wannan haka wannan haka aka samu ɗaya a cikin su shi a'a naman yake bukata kawai babu wata doka da ta haukansa ba niyyar ibada yayi ba aka ce bai yi ba wa qala zufaru zufar yace cikin ahnaf la yajzi had la la yujzi hatta takuna wujuhul qurbatu wahida shi kuma zahabin shi a a ba zai halatta ba sai in dukkan su niyyar su ta zamo daya wannan layya zai yi wannan wannan wannan wannan ko wannan hadaya na fidiyatul aza wannan wannan duk in suka duk in suka hadu akan wancan niyya to wannan mas'alar su ta yi kenan ko وقال الشافعي إمام الشافعي يتي أنه يجزي ذلك على كل وجه يجزي, يجزي ذلك على كل وجه وي يا حلتا أكوة فسكا أكي نية متازو ديدي كوتاشا بمبم kuma kowa ya kawo kudinsa ne aka saya wanne ya saya ya ce ya halatta to wanne ne za a ɗauka yanzu wanne ne ya fi sassauci mazhabin shafi matsalolin duk ijtihadi ne duk matsalolin ijtihadiyat ne amma sai mutane sai suna wahalaka matsalan matsalan aure da saki da kaza da kaza in ka cire matsaloli kaɗan su ne akwai nassi a kansu sauran matsalolin duk ijtihadiyat ne fa wannan yana ganin kaza wannan yana ganin kaza wannan yana ganin kaza wannan yana ganin kaza wannan yana ganin kaza wannan yana ganin kaza to kowa abin da ke gani din nan sai ya karfafa shi masalan mace ce aka je aka yi abin nan da ita fasikanci da ita tana son ta yi aure sai me sai ta yi me to istibra'i din dole ne lallai ne ko ko ijtihadi ne na malamai eh in ya zama ijtihadi ne na malamai in an ga wata maslaha za a yi amfani da ita ko ba za a yi haka je musuluntar da su wayannan unguwa ce ta karuwa an taba zuwa karuwa ne shikenan aka je aka musuluntar da su ko aka yi musu fada aka yi musu kaza musulmai ne da suna karuwaci unguwa ce ta karuwa aka yi musu fada aka ce kowa su tace suka ce sun tuba sai kowa ta ce ni ga wanda nake so zai aure ni wanda yace zan aro ce sai ka ce su zauna sai sun yi istibra'i sai me sai a koma ina gidan yau to a wannan lokacin za ka iya ba su izini su ɗaura aure ko kwashe sun yi istibra'i da eh sai a ba su izini su yi auren su to ijtihadi kenan to shi ke nuna ce istibra'i in ma ijtihadi malamai su kai ina ma na istibra'i neman kubutar mahaifa daga wannan zina ko saduwa da aka yi mahaifar ta ɗauki ko ba ta ɗauka ba an fahimta amma ya san malamai mazhabin malamai da suka zo mace ko tana da ciki wanda zai aure ta zai iya aurenta wajen malamai guda biyu malamai guda biyu imamu malik da imamu imamu ahmad suka tsananta ba zai yiwu ba imamu shafi da imamu abu hanifa suka ce ya halatta don ya aure ta da ciki zai sadu da ita ko ce ta haihu malami ɗaya ce zai iya saduwa da ita لأن الحرام لا لا يحرم الحلال wannan kuma ce a'a tunda tana ciki sai ta haihu to wayannan masaloli duk ijtihadi ne na malamai kokari suke yi shi yasa in ka ga abin da yafi maslaha zaka iya aiki da shi ko ba zaka iya ba za iya ko sauki suke nema a lokacin su abinda suka dauka sauki din sai lokacin ka zama yafi komai wahala kai ma ga saukin da ake gani shine yafi dacewa kamar wannan matsala da a ce su je su yi istibra'i su koma kuma gidan jiya da a ɗaura musu auren su wanne ne ya fi maslaha in an ɗaura ya yi ko bai yi ba shi kenan haka matsalolin suke ai kana ganin zufar da imam abu hanifa kana ganin imam malik da wasu almajiransa haka suke matsalolin hadisi matsala in ta zama nassi ne a kai ba wanda ya isa ya tambaya amma ijtihadi ne na malamai a shi kenan in sun sabani malamai suka ce ya halatta kai koyi da duk wani cikin waɗanda suka yi ijtihadi din sai dai in zaka bi son zuciya an fahimta to yanzu an fita cewa za iya yin tarayya a cikin layya ko za a yi rago dai sai dai mutum shi da iyalansa ya share su yi tarayya da su yi saka su amma rakumi sa mutum bakwai za su yi ko ba za su yi ba wayansu malamai suka ce sai in niyyarsu ta zama daya wayansu malamai suka ce a'a kowa da niyyarsa ma zai an fahimta قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي زبير المكي عن جابر بن عبد الله انه قال ان كربو daga sayyiduna jabir dan abdullahi shi yace naharna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam am al-hudaybiya al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin yace ranar hudaybiya mun soke rakumi mun yanka saniya mutum bakwai za su yi tarayya a ciki nassi ne wannan ko ba nassi ba ne to ba wanda zai ce kuma mutum bakwai ko mutum da ba za su yi ba sai dai malamai suna iya ijtihadi cikin wannan na har na mun soke ko mun yanka mutum bakwai su yi ce eh mun yadda mutum bakwai za su yi amma sai in niyyar su ta zama daya iri daya shi in ya zama farilla shi in ya zama kaza to duk kuma ijtihadi ne na malamai wanda yake tunanin sa ilimin shi ya kai na ya ijtihadi ya fitar ma musulunci maslaha a ciki zai iya yi qala wa haddathani an malik an umarata bin yasar anna ata ibn anna ata ibn yasar akhbarahu anna aba ayyub al ansari akhbarahu qala kunna nudhi bi shati al wahidati mun kasance muna layyada akuya daya ko rago ko tinkiya yazbahu har rajulu anhu wa an ahli baitihi mutum zai yanka shi kadai da wannan ya shigar da iyalan gidansa a ciki thumma tabaha an-nas yace haka ake yi mutum ya yanka rago ɗaya shi da iyalansa a gida saboda lokacin halin da ake ciki kenan da dukiya ta zo ta yawa sai abin kuma ya zama gasa rago ɗaya ba isa wannan za ta yanka wannan hajjiya wacce a yanka mata wannan a yanka mata wannan sai abin ya zamo me ce summa tabaha nasu ba'adu fasarat mubaha she layya ta zamo me me ya baya faduwa ne ya zamo yayi ya zamo gasa ya zamo me dan Allah mu zauna mu yi tunani layyan da ake yi yanzu ina matsayin wannan layyan eh maslahar iyali ake nuna ba ainihin ibadar ba kashi nawa zai dauki ibada a ciki kaɗan daga ciki amma mafi yawanci mafi yawancin layyar da ake yi ba shi ne a ce kafi zuru ba a yanka saboda kai yara su je suna kallo na wani kar yara su suna kuka kar yara su me ya shiga cikin niyya kenan wata maslaha ta shiga cikin niyya eh sa'an nan kuma yaya ake yi saboda a san shi wane ne ga ragon naira dubu hamsin shi ce na dubu saba'in za a tsawon guwansu shi a ce ya fi kowa yanka babban rago wata niyya ta shiga ciki kuma da shiga ba akwai lokacin da abubakar da umar shi ce ba za su yi laye ba bai yasa saboda kar mutane su dauka dole ne wajibi ne su wani su ba ruwansu duk abin da zai zo shaidan zai zo shiga cikin ibada su ba abin da musu zafi sai ibada tsantsa shi ne ake an fahimta fasarati wan alibaiti thumma tabaha nasu ba'du fasarat mubaha wannan magana sai a rike ta da kyau ko ina mana fasarat mubaha tun wancan lokacin kenan fa ba yanzu ba قال يحيى قال مالك وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاه الواحدة أن الرجل ينهر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبه البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبهها عنهم ويشركهم فيها mutum zai yanka sa zai yanka rakumi zai yanka dabba ya sa ya tara iyalansa a ciki duk su masu shiga ciki da niyyarsa an yi wa an ahalibaiti shi kenan duk za su samu lada kenan ko za su ci nama kuma za su samu lada fa amma an yi shtariyar nafaru imamu malik shi mazhabinsa mu shaurare shi sosai fa amma an yi shtariyar nafaru badanata aw albakarata aw shata yashtarikuna fiha fi nusuki wadhahaya amma mutane su zo su yi watan dai wannan ya kawo kuɗi wannan ya kawo kuɗi su bakwai ko ya kawo dubu ham- dubu goma goma mutum bakwai dubu saba'in kenan ko a je a sai sa a yanka ko rakumi a yanka ko ko menene a yanka imamu malik ya ce fai khurij kullu insanin minhum hissatan min thamaniha wa yakunu lahu hissatun min la'amiha fa inna zalika yukrahu imam malik ya ce makruhi ne ba kara'i shi mak- makrahun shi hanawa ma yayi وإنما سمينا الحديث أنه لا يشترك في النسك يتي أي من حديث باء اشتراك أجل إبادة وإنما يكون عن أهل البيت الواحد yakan zama mutum gida guda ne mai gida ya yanka rago ko ya ce ya shigar da ya saka iyalan gidansa duka a ciki amma wannan ya kawo naira dubu goma wannan dubu goma ya ka dubu saba'in a jiya sau a yanka imamu malik ya ce a'a shi bai yarda da haka ba sauran malamai kuma fa suka ce sun yarda قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال ما نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya soke rakumi rakumi ne dai ko yanka sa daya da shi da iyalan gidansa qala malikun la adri ayyatuhuma qala ibn shahab imam malik yace ban sani ba imam ibn shahab rakumi yace ko sa babu ad-dhahiyya amman fi batn al-mar'ati wa dhikr ayyam al-adha yace mace mai ciki dan tayin da ke cikinta za a yi mishi layya shine zai fada ko kuma kwanakin layya kwana nawa ne ko su ne waɗanne ne قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال يتي عبد الله بن عمر يتي الأضحى يومان بعد يوم الأضحى layya kwana biyu ne bayan ranar sallah kwana nawa kenan uku kenan قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك yace imamu ali bin abi talibin shi ma haka ya faɗa kwanakin layya kwana uku ne ran sallah da kwana biyu bayan su qala wa haddathani an malikin an nafi'in anna abdullahi bin umara lam yakun yudahi amma fi batn al mar'a abdullahi dan umar baya yi madantayin da ke cikin cikin matarsa a layya qala malikun الضحية سنة وليست بواجبة imamu malik ya ce layya sunna ce ba wajiba ba ce amma duk da shi ce wala uhibbu li ahadin mimman qawiya ala thamaniha an yatrukaha ba na son wanda yake da ikon yin layyan yaki amma sunna ce ba wajiba ba ce amma an kana da hali imam malik ya fi son kai an fahimta sunnatun wa laysat biwajibatin an ji wannan magana an ja layi ko to shikenan akramaka Allah to wurin aiki ne aka ce za ba mutum zai iya karbar rance yayi layya an ce za ba da rance ko da bashin ba ruwa a ciki ko da ruwa ko menene mutum zai iya karban bashi a wajen aiki don yayi layya ba shi da hali in aka ce mutum zai karbi bashi yayi layya yana da hali kenan ba shi da hali to zai ci bashi yayi layya ko ba zai ci ba eh eh laysat biwaji sunnatu wa laysat biwajiba she lokacin sallah ya kai tsora kwana uku ai sallah ko sati gashi ba shi da hali albashin in ya zo ma ba zai isa ba amma yana da daman ya nemi bashi yayi layyan ana cirewa cikin albashin shi eh ya haƙura a lokacin da layya ke layya amma layyan wani abu fa ya shiga ciki wani abu ya shiga ciki matanka tana jira ta ji ya za a yi akwai ragon ko babu don ta sa hankalinta zai kwanta yara na kallo ga makota shi yasa makota kowa ya kawo katon rago shi ya daure kofar gida ya su su suna wasa ko kuma gidanku in babu ya su zama marayu ko to wannan tashin hankali shi yasa sai mutum shi zai sa mutum ya je ci bashi ya yi layya sannan a zo in an cire cikin albashin shi ya je kuma suna ta fama a kafin karshen kafin wata albashi dama albashin ya yake balle kuma an cire wani abu ayi to ya za mu yi tafiyar da wannan al'amura eh a hakura din a baki yana da sauki amma a aikaci ba karamin aiki ba ne da wahala wallahi ko ba wahala eh to shi ke na haza akhiru kitabul aukiya bismillahir rahmanir rahim kitabul zaba'ih littafin yanka yaya zai karanta da mu da me ake yanka ko yaya ake yanka ya zama na dabbar ta halatta a ci insha Allah babu ma ja a fi tasmiyati ala zabiha babin da ya zo na bayanin a tasmiyatu an ta gula bismillahi fa'iza an ta kad sammaita huwa tasmiya iza kulta bismillahi sammait قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال يتي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله أنت بي منزون الله أكتي يا منزون الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من أهل البادية يأتوننا باللحمان متاني متاني قوي نمدينة سنة كاومنا ناما ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا بمسني بكو سن أمبت سنة الله كوكو آآ بس أمبتا با فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمن زن الله صلى الله عليه وسلم يتي سموا الله عليها ثم كلوها قلت بسم الله سيكوش أبنكو قال مالك وذلك في أول الإسلام imam malik ce wannan farkon musulunci kenan suna kawo na nama ba mu sani ba ko sun ambaci Allah ko ba su ambata ba sai manzo Allah ce ku ku ambaci sunan Allah ku ci wannan ambatan sunan Allah mai amfanin sa eh eh eh na ce me ba na halatta wannan abincin ba ne don wannan na dabba in dama mushe ne wannan ambaton Allah ba zai gyara wata mushe wannan ba in an ce ku ce bismillah ne littabarru saboda za ku ci abinci ku ce bismillah amma ina ruwanka da aka kawo baka da tabbas shi ke sai karba ka ci eh wa zalika fi awwalil islam abinda imamu malik ya faɗa kenan ai qabla nuzul wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayh to ai wannan ba a ce ba a ambaci Allah ba ba mu sani ba sun ce bismillah ko ba su fada ba ba tabbas cewa sun fada ba tabbas cewa ba su fada ba shi yasa wannan maganar da Imam Malik ya ce zalika fi awal al-islam saboda an saukar da aya wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi suratul an'am zaka je almajirai Imam Malik abinda suka ce qala ibn abdul barri هذا قول ضعيف لا دليل عليه ولا يعرف وجهه wai cewa haza min awal islam wannan magana ce da yake ba ta da ƙarfi kuma ba a san ma ina ma'anarta ba wal hadithu nafsuhu yarudduhu li'annahu amarahum fihi bitasmiya yace hadisin kansa yace ai su ce bismillah alal akli fadalla ala anna al ayata kanat nazalat yana nuna cewa wannan ayar ta sauka kenan daga makka wannan kisa kuma madina ta faru an fahimta wattafaqu ala annaha makkiya sun yi ijma'i cewa wannan ayar makka aka saukar da ita wa anna hadha alhadith bil madina wannan hadisin kuma daga madina wannan kisan ta faru wa anna al murada ahla al bad ahla badiyatiha abinda ake nufi shine mutanen ƙauyen madina wa ajma'u ala anna tasmiyata ala al akli inma hiya lit tabarruk sun ijma'i cewa in zaka ci abinci kace bismillah saboda tabarruki ne la madkhala fiha lizakati biwajhin ba shi da alaka da abin yanka saboda wannan abin yanka din nan in mushe ne aka kawo maka don ka ce bismillah sai zama ba mushe ba li'annaha la tudrak la tudrikul mayyita intaha abin da ya faɗa kenan an fahimta qala wa haddathani yahya an malik an yahya bin sa'id anna abdullah bin ayyash ibn abi rabi'a al-makhzumi amara gudaman lahu an yadhbaha dhabihatan wannan bawon Allah abdullah bin ayyash ibn abi rabi'a al-makhzumi sai ce ma yaronsa ka yanka min dabba falamma arada an yadhbaha da yaron ya zo zai yanka dabbar kala lahu sammillah ya ce ka ce bismillah ka ambaci sunan Allah faƙala lahu gulamu qad sammaitu faƙala lahu sammillah ya ce ka ambaci sunan Allah wai hak kala lahu qad sammaitu ya ce ai na ambaci sunan Allah فقال عبد الله بن عياش والله لا أطعمها أبدا بزن wannan yankan ba har abada yace ka ce ka ambaci sunan Allah yace ai na ambaci sunan Allah da ya kafa da haka so biyu sai ce ni bazan ci wannan yankan ba ina shakka aka ce ka ambaci sunan Allah maimakon ka ce qad samaitu ka ce bismillah magana bata kare ba to amma shi ma ce qad samaitu na ambaci sunan Allah to wanda ya ubangidan nashi da ya ce sun shakka wannan ya yi taurin kunni da yawa anya ko ya amince shakka cikin wannan abin sai ce ba zai ci ba shakka ya yi ba wai tabbas ne da shi ba don yaron shi ma ya ce qad sammaitu ai na riga ya faɗa ba haka bane ba sai ce to shi ba zai ci ba in kai ne zaka ci ko ba zaka ci ba yace qad sammaitu قد يتي تحقيق باب ما يجوز من الزكاة في حال الضرورة باب اللي زونا بيان ينكا أنا يني دوكا amma in larura ta faru wajen ba wuka aka samu dutse mai kaifi ko wani katako mai kaifi aka yanka dabban za a ci ko ba za a ci ba قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى يرعى لقاتل له بأهد wani mutum yana kiwon dabbobi na sha da akwai rakuma da ake tasa nononsu yana kiwon su a uhud fa asaba hal mautu sai ɗaya za ta ɗaya rakumin zai mutu fa zakkaha bi shizazin sai ɗauko katako mai kaifi bi shizazin sai yanka fasu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalik sai aka ce manzo Allah gashi ya yanka amma ba da wuka ba da karfi ba da katako ne mai kaifi fa qala laysa biha basun fakuluha ke manzo Allah ce babu laifi za ku yi cin abin don abin da ake al'akari da shi abin da mai kaifi al-mi'rad a dauki adda ko gatari a bugi dabba jikin ya bugi dabban ta mutu shine mushe an ci mushe kenan amma in aka sa abu mai kaifi aka yanka har jini ya zuba to yanka a shar'ance yanka mu yankan yayi ke qala wa hadathani yahya an malik an nafi' an rajul min al ansari an mu'adh bin sa'd aw sa'd bin mu'adh anna jariyatan li ka'ab bin malik kanat tar'a qadaman laha bisla tana kiwon dabbobi kimakai a inda ake ce masala fa usibat shatun minha fa adrakatha sai wata akuya ko tunkiya ko rago ta kama za ta mutu sai ta je ta same ta kafin ta gama mutuwa fazakatha bi hajarin sai ta ɗauki dutse mai kaifi sai ta yanka fasu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalik sai aka tambayi manzon Allah faqala la ba'sa biha fakuluha sai ce babu laifi a ci kaga mace ta yanka an ci kuma an yanka da dutse an ci an yanka kuma da katako mai kaifi an ci kenan ko قال وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب أن تنبيشي تو ينكا نصارى نصارى لا رباوني أما سكي نصارنشي إن سن ينكا يا زعي فقال لا بأس بها إتي أي باب ليفي وتلا هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم ميتيتي علاكا وانا آية تنبين دا أكي larabawa ne amma nasara suka yanka za a ci ko ba za a ci ba ya ce za a ci amma kuma sai ka musu aya wa mayyata wallahun minkum fa innahu minhum sai ce musu duk da cewa an halatta yankan su fa duk wanda ya jibinci al'amarin su duk wanda ya so su duk wanda ya kusance su ya zama cikin su kenan amma baya hana in sun yanka a ci wa ta'amul ladina utul kitaba قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عياش كان يقول ما فرى الأوداج فكلوه إتي ما فرى الأوداج duk abin da ya yanka jijiyan wuya ko ya yanka makogoro jini ya zubo ya ce za a ci قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطر إذا اضطر إذا اضطرت إذا اضطررت إليه yace abin da duk aka yanka har ya yanka makogoro ko jijiya ya zubar da jini ya halatta ka ci an fahimta babu ma yukrahu min az-zabihati fi zakati babin da yazo abin da aka ki aka karhanta cikin yanka قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابي مرة مولى عقيل بن ابي طالب انه سال ابا هريره عن شاة ذبحت aka tambayi sayyidina Abu Huraira an yanka tunkiya akuya kora ko dabba zubihat fataharraka ba'dha sai jikinta bangaren jikinta ya motsi kamar kafarta kenan ta motsa kafarta fa'amarahu an yakula ya ce a an same ta da rai tun da jikinta ɓangaren jikinta ya yi motsi aka yanka za a ci sun masu ala an zalika zai damna sabit sai kuma aka abu hurere ci za a ci sai kuma aka ji aka tambayi zai da ɗan sabit aka ce to me kake fada dabba ce za ta kusa mutuwa aka yanka za a yanka ta sai ta yi motsi kafanta ya yi motsi ko idanunta suka jujjuya me ka gani فقال إن الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك يجي كي كركتي أي موشي يا موشي ما أي أنا موسي an fahimta malamai suka ce ba wanda ya goyi bayan wannan matsalar manyan malamai duk ba su goyi bayan wannan matsala ba tun da dai an same ta da motsi a jikinta akwai rai kenan in aka yanka za a ci ala ya haya wasu ila malikun an shatin tarad تردت فتكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم دبا ce ta fado ta kakkarye sai mai ta sheko ya zo tare da bata gama mutuwa ba sai yanka ta fasalar damu har jini ya zubo walam ta taharrak amma ba ta yi motsi ba faƙala malikum idza kana zabaha wa nafsuha yajri wa hiya tatrifu fali akulha yace in ya lokacin da yanka ta idanunta na kai kawo sa'an nan wa nafasuha ya jiri numfashinta na tafiya mana akwai jini jikinta kenan ya yanka abin ya ci abin shi fatawan imamu malik kenan an fahimta babu zakati ma fi batnil zabiha babin da ya zo na bayani dabban da za a yanka ta akwai ɗan tayi a cikinta ɗin jinjiri akwai ɗa a cikin cikinta in an yanka ta to meye hukuncin ɗan da ke cikin cikinta قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول عبد الله بن عمر يتي اذا نحرت الناقه in aka yanka in aka soke taguwa ko rakumi ko aka yanka saniya ko aka yanka tin fa zakatu ma fi batniha fi zakatiha yankanta ya wadatar da yankan dan cikinta idza kana qad tamma khalquhu wani bata sha'aruhu in ɗan da ke cikin ya girma har ya kai halittarsa duk ta cika sa'an nan gashi ya fito jikinsa fa'iza kharaja min batni ummihi zubiha hatta ya harujar damu min jaufihi in ya fito daga cikin cikin uwarsa haka bai mutu shi a yanka shi saboda jini ya fita jikin cikinsa قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيت الليثي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول sayyid ibn musayyib yana fadar cewa zakatu ma fi batni zabiha fi zakati ummihi in aka yanka dabba dan dan dan dan mana dan dan da ke cikin cikinta shi ma ya yanku kenan idza kana qad tamma khalquhu wa nabata sha'ruhu da sharadi ya zamana halittarsa ta cika kuma har gashi ya fito jikinsa abinda suka faɗa kenan to dangane da waɗannan abubuwan da muka karanta in lokacin kirista ya zo kullum sai an waya gashi muna zai muna makotaka ne ko wajen aiki mu daya gashi sun kawo mana abinci ya za mu yi ya fi shekara ashirin ana wani kullum shekara ta kewayo sai ai wannan tambaya mece ce fatawa ya za a ci za a ci ko ba za a ci ba eh eh kitabu saidi littafin farauta an shigo kitabu saidi littafin farauta babu tarki akli ma qutila ma qatala al-mi'radu wal hajaru babin da ya zo na abinda aka ɗauko ko adda ko gatar aka da ko katako aka jefe shi da mana da dungun jikin abin ya buge shi ya mutu ya zama moshi amma aka ɗauko dabba ce aka ɗauko ko katako ne ko mai dutse ne da ke da kaifi aka yanka shi har fitar da jini ya ce ya halatta ci amma aka jefe shi ya fadi ya mutu ya zama walmaku zafi kenan ko والمتردية بهك بني با والنطيات وما أكل السب قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه قال يتي رميت طائرين بحجر يتي ناجي في سوسة يقول أبي دوسي وأنا بالجرف فأصبتهما سين ساميس فأما أهدهما فمات يتي ليس سيموت فترهه عبد الله بن عمر سيجي فدشي واما الاخر فذهب عبد الله بن عمر يزكيه بقدوم شاب لا دان عمر يدوكي زرتو ko wani abu na kafinta yaje ya yanka famata qabla an yuzakkiyahu sai ya mutu kafin a yanka shi fatarahu abdullahi aidan shi ma sai ya yanka na farko ya mutu mushe sai aka jefar da shi wannan kuma an je za a yanka shi kafin a yanka shi ma ya mutu shi ma ya mutu me kenan sai aka jefar da duka قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم ابن محمد كان يكره ما قتل ما قتل المعراض والبندقة يتي ينا يا كرهنت ما قتل المعراض abinda aka ɗauki dungun abu aka jefe shi ya mutu ba wai kaifin ba ba an fahimta? ƙala wa haddasa ni an malikin annahu balagahu anna sayyid ibn al-musayyib كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه شي ابن المسيب يكره yana kin a kashe dabban da ke gida rago tunki akuya mai rashi za a kama a yanka a ce kuma za a yi mishi za a kashe shi da abin da ake kashe dabban farauta dabban farauta ai ta ba tana tsaye maka bane ka kama ta gudu take yi yasa aka ce in ka harbe ta in ka jefa abu ya yanka jini ya jin mata jini ya fito aka ce ya halatta ka ci amma tinkiya rago saniya tana gaban ka kuma sai a ce kai wannan a'a ko dai rakumi a soke ka ko sa a yanka ko tinkiya ko rago ko akuya a yanka قال مالك ولا أرى بأسا بما أصاب المئراد إذا خسك وبلغ المقاتل أن يؤكل يتي باب لي في أبن أكا جيفيش إن يا ساميش يا جمس تيو جني يفتا وبلغ المقاتل يكي إن ذا أكشيش أن يؤكل يتي باب لي في قال يحيى سمعت مالكا يقول قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء, بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكبار قسكيا ليبلونكم الله بشيء تبس الله زي جربيكم وانا أب من الصيد نفروتا تناله أيديكم ورماحكم za ku yi samun su ku yanka su da hannayenku ko ku jefe su da kibiyanku قال فكل شيء ناله الإنسان بيده أو رمحه أو بشيء من سلاحه فأنف فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال الله تعالى yace duk damban da ka iya kai ka jefe shi yaje abin da ka jefa din takobinka ne ko kibiya ne je soke shi jini ya fito ya mutu yace yayi daidai za a yanka za a ci qala wa haddathani an malikin أنه سمع أهل العلم يقولون إمام مالك ياجي ما ما علمي ما لم يسنا تشوا إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير مؤلم لم يؤكل ذلك الصيد yace in ka za ka kashe dabba kafin ka kashe shi karen ka je kama dabba da kasantar da shi kafin a yanka dabban ko kafin dabban ta kwaci kanta sai wani kare da ya zo gairu mu'allam wanda ba ilmantar da shi ba jahilin kare ya zo ya taimaka a ciki kaga an hadu biyu kenan da malami da jahili shigan jahili ciki ya haramta dabban lam yu'kal zalika saidu illa an yakuna sahamur rami qad qatalahu sai dai in an tabbatar da takobin da ka jefa ko kibiyar da ka harba shi ya je kashe shi in an tabbatar da wannan to shi ke au balaga makatilar saidi hatta la ya shukku ahadun fi annahu wa qatalahu ko kuwa dai ya je shi ya kashe shi ba wanda ke shakkan cewa shi ya kashe shi wannan dabban da ta zo ta zo ta tarar da arga an gaba wa annahu la yakunu lis-saidi hayatun ba'dahu ko jahilinka jahilinka ne ba ya ce wa ma'allamtu min aljawari mukallabi na tu'allimunahum mimma allamakum Allah fakulu mimma amsakna lakum ai ba me me amfanin jahilci jahilci ba shi da amfani sai an nemi ilimi sai an nemi ilimi kare kare ma Allah ya bambanta malamin kare da jahilin kare balle dan adam قال يحيى وسمعت مالكا يقول لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مسرقه إذا وجدت به أثرا من كلبك yace babu laifi dabbanka da ya bata dabbanka da ma'ana abin farautar da kai aika dabbanka sai ya wuce sai ya bata ba ganshi ba ka tarar da karanka da ka ilmantar da shi ya je kashe shi zaka iya ci auka da bihi sahamuka ko kuwa mana kibiyar ka ke ciki mana kibiyar ta kashe shi kenan malam yabit matukan bai kwana gari ya waye ba fa idza bata fa innahu yukrahu akluhu in ya kwana gari ya waye yace makaruhi ne a ci naman dan shakku kwanto ya shiga ciki kenan babu ma jaa fi saydil muallimat babin da yazo na farautan المعلمات kenan ko dabban da aka ilmantar da ita aka tarbiyyantar da ita aka horar da ita aka koya mata ya za ta yi farauta shine ilmantarwa ke قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم abdullahi dan umar yana faɗa cewa karen da aka ilmantar da shi aka koya masa farauta kul ma amsaka alaika ka ci abin da karen da ka ilmantar da shi ya koya masa farauta ya kama maka ka ci in ka tala wa in lam yaqtul ko ya kashe ko bai kashe in ka kama sai ka yanka bai ka ci qala hadathani an malikin annahu sami'a nafi'an yaqulu qala abdullahi ibn umara wa in akala wa in lam ya'kul ko dabban da ka ilmantar da shi ko ya ci wani abu cikin dabban da ya kama ko bai ci ba kai ya halatta ka ci saboda me saboda dama ka ilmantar da shi ka koya masa farauta قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل عن الكلب المعلم an tambaye shi dangane da karen da aka ilmantar da shi aka koya masa farauta idza qatala sayda fa qala sa'd in ya kashe abar farauta shi sa'd ya ce kul wa in lam tabqa illa bid'atun wahidatun ka ci abin da ya saura jikin na dabban da aka kama maka tun da karinka ne da ka ilmantar da shi in ya same shi ya ci ya bar rabi zaka ya ci قال وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون في البازي والعقاب والصقر وما أشبه ذلك وإنما فروتا دبو بالنسك فروتا سنسعين دسك فروتا من يمن يم فروتا البازي دشاهو العقاب والصقر وما أشبه ذلك أنه إذا كان معلما يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة yace in an ilmantar da shi yana fahimta kamar yadda karnukan da ake ilmantar da su suke fahimta fala ba sa bi aklima qattala babu laifi ka ci abin da suka je suka farauto maka mimma sadat idza zukira smullahi ala irsaliha matukan ka ambaci Allah lokacin da zaka sake su su je suka su kamo maka قال يحيى قال مالك وأحسن ما سمعت في, في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي أو من الكلب ثم يتربص به فيموت أنه لا يهل أكله دبا da aka kama ta farauta da faratan suka farauta sai aka yi jinkiri har dabban ta mutu ba ya sauri an gyara ce ce bai halatta a ci ba قال مالك وكذلك كل ما قدر على ذبحه yace duk dabban da aka ana da ikon yanka shi wa huwa fi makhalib albazi yana cikin faratan wannan dabbobin da aka aika su tsayin aka su kamo yana cikin faratan tukunna zaka yi kama shi ka yanke shi ka kyale shi aw fil kalbi fa yatrukuhu sahibuhu wa huwa qadirun ala dhabhi hatta yaqtuluhu albazi zaka iya kama ka yanka shi ka kyale shi har dabban ta kashe shi أو الكلب فإنه لا يحل أكله يتي بايا حلتاكتي قال مالك وكذلك أيضا الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي وندي حربي أبر فروتا سيكام دبا تنا دريبة متبا فيفرط في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل أكله شيء كي سكتي بك ينكا بكم هر دبا تموت يتي بايا حلتاكتي با قال يحيى قال مالك إمام مالك يتي الأمر المجتمع alaihi indana al'abin da aka yi ijma'i a kansa a wajenmu mutanen madina annal musulma cewa musulmi iza arsala kalbal majusiyar zari fasada au qatala innahu iza kana mualliman muallaman fa akala zalika sayd halalun fa aklu zalika sayd halalun karan majusi ne aka ma aka yi mishi ilmantar da shi ya san farauta bismillah je kamo je kamo aka ce za ci abin da yake la ba sa bihi wa in lam yuzakkihi almuslim ko da muslimin bai yanka shi ba wa inna ma mislu zalika wa inna ma masalu zalika masalu almuslim alladhi yazbahu bi shafrati almajusi yace ai misalin wannan mutumin musulmi da zai yanka shekar biyu kan ba majusa yaje yanka za a ci ko ba za a ci ba za a ci aw yarmi bi qausihi aw bi nablihi ko ko ka karbi takobin shi ka jefa ko kibiyarsa ko bakansa ko mai ka jefa dashi ne ba majusi ne kai karba kai in aka kawo dabban za a ci ko ba za a ci ba fayaqtulu biha fasaiduhu zalika wa dhabihatuhu abinda aka farauto da abinda aka yanka yace halalun la basa bi aklihi qala malikun وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضار على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل أما إن بمجوسي ني يكربا أي كايتي بزا أتشبا لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يزكى سيد إن أن ينكى مسلمي ينكى وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي بمجوسي يكربي تبقى بينك كوكو يكربي كبينك يا هربا فيرمي بها الصيد فيقتله وبمنزلة شفرة المسلم يضرب بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك باب ما جاء في صيد البحر سيانا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم